الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha uku ga watan jumadal akhir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba watan da ya gabata mun tsaya darasi na ashirin da biyar za kuma mu tashi darasi na ashirin da shida wato matsala ta sittin da ɗaya a cikin wannan littafi na mai albarka na ahkamul jana'i ta babban malami muhammad nasiruddin albani rahimahullah ta'ala mala yace wa tahrumu salatu wal istighfaru yace ya haramta mutum yayi sallah ko ya nemi gafara wa tarahum ko ya rika yi mutum wato ya rika yin addu'ar jin kai alal kufar da kafirai haramun ne mutum ya kalli wani arne da ya mutu ko misali a irin arnan afirka da ake su kamar nelson mandela kawai mutum a yi maganar da an yi ko kuma ma haji magani sai allah ya ji kansa kana yin wannan kayan da bargaza kuwa bai halatta ba bai halatta a yi musu sallah ba bai halatta a nema musu gafara ba bai halatta a nema musu rahmar Allah wal munafiqina haka munafikai wanda ayoyi suka sauka a kan su wa minhum wa minhum ko idza ja'aka al munafiquna sai dai ni kaulin Allah tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake wala tusalli ala ahadin minhum kada kai sallah ga ɗaya daga cikin su mata abadan wanda ya mutu har abada wala ta kuma ala kabri sannan kada ka tsaya akan kabarin Allah yake innahum kafaru billah dalilin shine sun kafirce wa Allah wa rasulihi sun kafirce wa manzansa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai kuma ba su fita daga da'ar Allah to kaga Allah ya ani annabi alaihi salatu wasalam tsayawa akan kabarin kafirai da munafikai wannan shine sharri wa sababu nuzulil aya dalilin saukar wannan ayar ko ma yake ma ruya ma rawa Abdullahi bin Umar abinda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito wa abuhu da kuma wato mahaifinsa wasiyaqu lahu ko ruwa hadisin na gane shi kansa sai na Umar kenan kana yace lamma mata Abdullahi bin Ubay bin Salul yayin da Abdullahi dan Ubay dan Salul ya rasu kun ga wasu ce salul din kabilar da sai wasu suka ce kuma salul sunan kakar sa shi ne salul to da alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalla li yusalli alaihi du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi an kira annabi alaihi salatu wasallam dan yayi wa dan salul sallah falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya miƙe ya tsaya a kansa shine malai ce wa sabata ilayhi ya tabbata a kansa ata ata kafa nan ne kuwa falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sabata ilayhi ai hatta qumtu bi badri yayin da wanzu tsira da mutum Allah tabbata a gare shi ya miƙe ya tabbata akan dan salulu sai na umar yace hatta qumtu bi sadri ba akhadtu bi sauki sai na je na tsaya daidai kirjin annabi alaihi salatu wassalam sai na riko rigarsa ko kuma daidai kirjin shi wanda za a yi wa sallah sai riko rigar annabi alaihi salatu wassalam fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah a tusalli ala aduwillah makiyin Allah za ka yi wa sallah wanda baya san Allah baya kaunar da shi za ka yi wa sallah yana nufin ibnu ubayy bin salul dan ubayy dan salul wa qad qala yawma kaza wa kaza alhali rana kaza da kaza ya rika tuno annabi irin abin da yi ya ce kaza ya ce ya ce a'dud alaihi qawluhu ina sirrin saba ma fadin sa irin maganganun sa da malam albani ya ga aka irin cikin suratul munafiqun la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu da kuma magana da yake cewa la yukhrijanna al-'abd min hal adab wa'annan maganganun ya rika tuno mar cewa duk fa shi ya faɗi wannan cewa wani an koma mata la yurja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-'abd min hal adab wai suka koma madina wato mai karfi mai mabuwayi zai kori kankantacce wai annabi shi da sahabbai yake gaya wannan kalma sannan yana hana wanda za su ciyar ga hanyar addinin Allah yana hana su to saboda haka sai na wuri ya rika tuno waɗannan kalmomin ya ya Rasulullah shi shi ya faɗe su shine wato ina lissafo su alaysa qadina haka lahu an tusalli ala almunafiqin ya Rasulullah ba kai ne wanda Allah madaukakin sarki ya hana kai sallah ga munafikai ba kai Allah ya hana kai musu sallah fa qala yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum ba kai Allah ya gaya wannan ba ya Rasulullah cewa ka nema musu gafara ko kar ka nema musu in tastaghfir lahum 70 mara illa za ka nema musu gafara sau 70 munafikai da kafirai musamman munafikai akan ta sauka Allah ya ce falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu gafara to gaba in ka duba neman gafara irin na annabin Allah aka ce to inda zai nema musu gafara Allah ba zai karba ba fa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da amin da Allah tabbata a gare shi yayin murmushi wa qala in akhir anni ya umar mata da gaba na ya garuwa mata kauti inda kaga za a yi sallah ya zo ya tsaya a gabansa ai kuma gawa ke sa a gaba a yi sallah daidai kirjin da ya zo gaban da ya tsaya sai ce maza ya kai umar falan ma abdaltu alaihi yayin da na yawaita magana ina ta faɗa ya rasulullah Allah ba ya ce kaza sannan wannan bawan Allah shine ya mana kaza shine zai yana sai mai mai dawa qala sai Allah ya ce inni qayyirtu faktartu yace an ba ni zabi kai umar zabi aka bani kuma na zaba abin da na zaba kadi kila ne kam sani cewa aka yi da ni an ce da ni in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 mara kaga ai zaki ne ko ka nema musu ko kar ka nema musu inda za ka nema musu gafara sau 70 walai yaghfir Allah lahum to Allah madaukakin sarki ba zai gafarta musu ba to sai annabi ya ce da shi lau a'lamu anni in zittu ala sab'ina yace da na san cewa inda zan kara akan 70 din gufira lahu la zittu alaiha da na san cewa inda ne sama da zaukawa in za a gafarta ba wallahi da na kara akai bil mu'minina ra'ufur rahim ko eh laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfusikum عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكage yace da ya tsin ya tsara akan wannan za a gafarta masa da yayi qala zai ce lahu munafiq ya ma yakin Allah wato shi fa munafiki ne amma kaga wato duk da haka bayan an binne shi sai da annabi ya masa Allah bayan an shigar da cikin kabari za ma mu ji nan gaba a can gaba inda ake maganar har rigar da sai da ɗan zai zo ne ma alfarma a baya dan a rufe kuma ya bai Khalid yace fa salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace to annabi ya masa sallah wa sallaina ma'ahu shikenan yace muka yi sallar tare da shi amma shi a zuciyarsa baya so amma tunda annabi yayi an gama wa maja sallallahu alaihi wasallam ma'ahu annabi ya tafi tare da shi fa qama ala qabri ya je tsaya akan kabarinsa a tafuri ga min sai da aka gama binne shi yana tsaye tumman sarafa sannan ya biyo falam yamkut bai jima ba illa ya jiran sai wani lokaci kaɗan hatta na zaratul aya ta nihin bara'a sai ga ayoyi guda biyu sun sauka daga suratul bara'a suratul tauba wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri sai Allah bar hujjin sarki yace innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah bar hujjin sarki yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada kai salla akan ɗaya daga cikin su wato duk wanda ya mutu a cikin su har abada karka kuma yi sallah sai Allah yace wala taqum ala qabri sannan kada ka ƙara tsayawa akan kabarin sai Allah madaukakin sarki yace innahum kafaru billahi hakika sun kafirce wa Allah madaukakin sarki wa ba su kuma sun mutu ne wa fasiquna suna fasikai kaga albisku mun ja bada alkhuruj an da shine albisku to Allah madaukakin sarki ya gaya wa wato ya saukar da wannan aya kale yace ba ma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala munafiq daga kansa annabi zai kare wani munafiki sallallahu alaihi duk wanda ya tabbata munafiki ne musamman wanda annabi ya yi minkin zunsu da kansa ya rika faɗa ya gaya abu zai fata bin jama'a in dai sun riga wato sun riga annabi alaihi salatu wasalam barin duniya bai kare musu sallah za mu kuma mu ji su ma na wanda suka zo a bayan da ya faru to sai ya ce wala kama ala kabrihi bai kara tsayawa kan kabarinsa ba hatta qabadahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa shi annabi alayhi salatu wasalam har yayi kaura kale yace fa ajibtu ba'du min jur'ati sai na umar da kansa yake cewa sai na rika mamaki irin karfin halin da ne karfin hali ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi alayhi salatu wasalam yawma idin a wannan ranar wannan ko san da ba sau da yawa wannan shi yake nuna ma dan adam tare yake da goma ba kuma wannan kurakurai mun mu a aqidar mu shine sahabbai suna kurakurai suna kurakurai da yawa amma in ka tashi lissafa lissafa kuskuren a yan yatsu za ka lissafa aiki alherin su ba sai ka nemo kasa ba za ta yi gobe kenan sai ka nemo kasa to shine illar waɗanda ake magana akan masu zagin sahabbai aqidar dama suna kuskure ko wannan abin da ya kuskure za ku iya tuna a sulhul hudaybiya lokacin da ya zo yace ya rasulullah ka wannan nan magana da yake ba mu ne akan gaskiya ba sun yi tafiya a tafiya kilomita dubu biyar misali kun yi tafiya kilomita dubu hudu da ɗari takwas da hamsin saura ɗari da hamsin a ce ba za ku shiga ba sai na umar ya fusa da yake ba kan gaskiya muke ba ba kaza ba ya je ya samu sai na waka sai na waka ya ce abin da annabi ya faɗa haka yake wannan abun ba kawai da ya faɗa duk da cewa fa aya ta goyi bayansa amma sai da ya rika azumi yana sadaka da bayi haka ya rika sayyidina Umar ya rika sai da ya rika daukan bayi yana ba da sadaka cewa Allah ka yafe mu saboda wancan abin da na faɗa to shi ne abin da muke faɗa cewa amma wani zai dau wannan ya makala ko ya rubuta har marasa kunya zamani yanzu ga suna rubutawa sai mutum ya rubuta kawai sai ba shi ne kaza ba to yayi din kuma wanda aka yi ya yafe sai ka mutu shi ne kawai a ciki ya yi mu a aƙidan mu suna kurakurai amma wanda aka yi ya yafe na sha ba da wannan misalin ko kai ne a cikin makaranta yanzu ko a matsayin ka na principal sai wani ya yi laifi kawai sai aka samu prefect suka ɗauko shi suka zo ana zuwa gurin principal ya ce na yafe ma za ka da aka ce billahi lazi bai yabu ba aljununu bunun kenan ko kana yin wannan za a ce to wannan akwai tabon hankali a tare to Allah da aka yi wa yaya bai me za ka kai babu wani abu a ciki to shi ne abin da ake so ka kiyaye cewa sun yi kurakurai amma wanda aka yi wa yaya bai sannan idan ka tashi ka'ida a ranar alkiyama ma'auni biyu ne eh akwai na kyakkyawa akwai na mummuna a duniyan jama idan ka kalli ayyukan zuna alkhairi ba za ka taɓa kwatanta su da na kurakuransu ba ba za ka haɗu wasa kai da ya kamata ka koma ka lissafa na ga matsalolin hasibu a musu kuma kabula an zuwa hasibu kai yanzu aka fara sai dai a lissafa alherin da kaɗan kurakuran kuma a ce a bawa Allah ko ba haka bane to amma wani wannan kaki a gidin wai shi zai lissafa kurakuransa ta habbai me wannan kaki a gindin ba shine malamin mu malam ma'azin Suleiman Kari Allah ya kara masa lafiya lokacin da yake cewa da wani daga cikin masu wannan kwafar yake cewa yake faɗa irin maganganun da yake na banza cewa wai da wannan sahabi yanzu mai karatu ya san hadisin dauko a ibnu hajar ya kawo da zai ce ni wato ni haja din nan ina da bukata ya rasulullah kawai ya fassara da fassarar da yake so yayi kawai sai juya ta ba wani malamin kirki da ya juya ta da cewa ana bukata ta saduwa aure amma Allah ya mutu ya ta ta annabi ya gana da ita tana son ganin da ya gana da ita sai fassara abin da haka sai yake wallahi in dai wannan fassarar da kai ganawa da mace shi yake nuna cewa kana neman mata ita duk kan malaman Kano kaf ita na rantsi da Allah ba mai neman mata ita kan kuma ka tuta ka kai ni kotu gobe ba shi kenan ba yace in dai wannan shine neman mata kawai ka gana yace ya rantsi da Allah duk Kano yace kai din Najeriya ba malami ne neman mata irin sa kuma in ya in ka je ba gobe kai shi koyi shiru kake yi to saboda haka kaga da gangan kenan zaka dauki kawai kalma mummuna ka danganta daga gidan annabta ashe a gabar da ake gaba ɗaya a kano ba amfani ba haka da za a gaya ma kalmomin da ba ba a gaya annabi eh in ka gaya ga magari to ba a gaya annabi jiran waje da ka bayan lamba hada sai a gaya ma to ga fasarar da malamin su ne in kuma larabci ne kawai ya sa za ka fasara to ta farga za ta ce Allah ya sa mu gama lafiya to saboda haka wannan shine to kaga sayyidina Umar mu a cikin kurakuransa mun yadda wannan kuskure ne amma Allah ya yafe masa sai ce wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka fitar akraja wal bukhari bukhari ya fitar a mujalladi na uku shafi na na takwas zuwa na ɗari da saba'in da bakwai Oke, shafi na da ɗari da saba'in da bakwai da kuma mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da saba'in haka imamun na zai a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da tara tirmidhi a mujalladi na uku shafi na ɗari da sha bakwai da sha biyu na ɗari da sha takwas haka imamu ahmad a lamba ta tasa'in da biyar an umar wa ziyadatul ula wa salita wal khamisa wa samina wa tasi'a li ahmad duk wannan ƙare-ƙaren da ya faɗa din na imamu ahmad ne wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahu ya inganta shi wa ziyadatul ukhra sauran ƙare-ƙaren kuwa lil bukhari na bukhari illa salita amma wanda na jira fagiyar da muslim da muslim وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري haka nan ya zo ga Imam al-Bukhari hadisi Ibn Umar da tsari nan na biyu daga Imam Tabari ne kamar yadda ya zo a cikin Fatawul Bari dun ba akhrajahu al-Bukhari sannan Bukhari ya kuma fitarwa a mujalladi na 8 shafi na 286 sannan kuma haka nan da kuma ɗari biyu da tamanin da mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da sha takwas haka yi ba musulun mujalladi na bakwai shafi na ɗari da sha shida sai mujalladi na takwas shafi na ɗari da ashirin da ɗari da ashirin da ɗaya imamun da sa'i mujalladi na ɗin shafi na ɗari biyu da sittin da tara tirmidhi mujalladi na uku shafi na ɗari da sha takwas ɗari da sha tara haka ibnu majah mujalladi na ɗin shafi na ɗari hudu da sittin da hudu da ɗari hudu da sittin da biyar da imamu bayhaqi a ta mujalladi na uku shafi na 402 imamu ahmad hadisi ne lamba ta 4680 min hadisi bin umar wa fi min az-ziyadati thaniya wa thalitha yace wa anil musayyib musayyib din nan shine ba mahaifin sa'id bin al-musayyib wanda sune tirakun tabaka guda uku da muke faɗa tabaka guda uku tabaka ta farko abu hurairah ta biyu imam malik ta uku sa'id bin al-musayyib wa'annan jigogi ne a kowace ɗabaka in dai kaga mutum yana zagin wa'annan ku to filolin addini gaba ɗaya zai rusa kamar yadda na ga wani malami ne hikima ya ba da wani misali cewa duk wanda ya fara ka fara yadda ya sassake ma da abai ko to filolin gaba ɗaya sassake ma gaba ɗaya rufin zai zubo domin gaba ɗaya addinin nan ta hannun ya zo ya same ka to da zarar an sassake su kuma musamman yanzu aka abai a cikin ruwa wanda ke wato almuqtiru da min arwad kana taba abu huraira ka ruji mai yawa yanzu ka dai zai gaba daya idan abu huraira tunda ka ce maka da shi guda dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ko ka kwace wa'annan hadisan gaba daya ka ga irin tabargazar da za ka yi wa addini wallahi sai ka wani abin sai ka rasa ya za a yi abin da kai kai baka kawo wani abin sabo ba ai kamata yayi in kana so ka rushe abu sai ka fara kawo wani sabo da zai replace to amma illar ba ka sabo ba yanzu ana ta sassake addinin sai ka rasa ko da yake fasta khaffa qaumahu fa ala'uhu duk wanda ya kamata ya ruke ma wani abu a yaka aka ce in za ka kwace wa yaro alawa to ku za kwace wa yaro alawa to ba yi wani abu in dai kana zuwa zauna lafiya an ba ka ba zai kwanta ya ta mulki ba ya kallo ba wata rigimar saboda haka duk wanda ba addini zai koya ba ba to yanzu kai kai baro ne kawai wai bawan Allah a cikin rukunan musulunci biyar wanne ne babu da matsala a ciki kalmar da shahada ce kuma ita ba da gyara domin in aka ce ka tsaya kai musulmi ne ga ya mana shuruɗu la ilaha illallah guda bakwai nan ko ba ka bane tun daga nan na za akwai sauran karatu ilmin ko wani iyadin wa nabiyin haka duka wayannan abubuwan da aka kawo ilmin wa yaqinin wani iyadin wa kadan guda bakwai da aka kawo ka iya jero su ko ka san suna da alaka da wannan kaga shi kansa karatu muke bukata a kalmar shahada ma ballan da zalla kullun gyaran da muke har mu mutu to ba mu gama gyaran wayannan ba kuma ka zo ka tsatsa yaji sahabban nan kana ruje su ka ruza addini wallahi ulaika ashabun nabiyyi wa hibu ولولا هم ما كان في الأرض مسلم walaula mu ka da tamidu bi ariya ba dan zaban nan ba da tiri kowa ba maguje ne wallahi ko kana so ko ba ka so eh kowa ba maguje ne har sai da aka zamu wani daga cikin sa har barno aka ce wani daga ciki ya zo a cikin sahabbai ko kuma su bin lafiya ko har barno wanda suka karanta history za su har nan suka zo ka musulunci shi za an kuma kai za a baka za ba barbare su tsera garin ya zika asali a musulunci eh in tattauna da zaki zai gaya wa shi ya zika tushe yawa to zo da haka wannan shi ne abin da ya kamata a lura da kyau to shi sa'id ibn al-musayyib musayyib din shine mahaifinsa da babansa da kakan dukkan musulmi ne dan shi wannan an yi bai'atu ridwan da shi wancan kusan duk sun halarci wasu yaƙoƙi ma. To shi wanda suka saurari karatun mu na satin da ya wuce na al'adabul mubarak an zo ta gaba ta ta wanda shi ne hujjar din kakan ko hajin annabi ya ce ya sunan ka yace suna na hajin hajin bakunci tashin hankali damuwa shine wato bakin ciki shine ba na hajin sai annabi ya ce sammai tuka sahal a yi da sunan ka ta sauki da yake wallahi la ughayyiru isman zamani ni abi gaskiya ba zan canza sunan da babana ya samu Sa'id bin al-Musayyib yace wallahi sunan da yake tasiri a babin sun yace gaba ɗaya sai wani lokacin sai an kai dare kamar ba abin da sannan a samu saboda sunan yayi albala'u wa kalbul mandik haka zai na wa kai yayi mutu tasiri saboda haka suna yana da tasiri zai saba ku zama akan mutum yana da tasiri to saboda haka shi ne wannan bawan Allah musayyib bin hazm lamma yake cewa kale ce lamma hadarat aba talib bin wafat lokacin da wafati mutuwar sayyidina ali ta zo ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo mana wajada indahu aba jahl yana zuwa sai aka yi rashin da a abu jahil na zaune a gurin duk da ɗan uwan zai wa da kane ciki wa abdullahi bin ubay bin bin abi umayya ibn al-mughira da wani babban kafiri a cikin jigogin kafirai shi ma yana zaune a gurin abdullahi bin abi umayya al-mughira fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya am iti ya kai babbana inda annabi alaihi salatu wasallam innaka azamun nas alayya haqqan yace kai ka fi kowa girman haƙƙi a gurina a kaina domin ɗan uwan mahaifinsa da abdullahi da abu ɗalib wa da gani da abu jahal din duka wayannan abi lahab abuwan ba abu jahil ba abi lahab abu jahil ba shi ne dan uwa annabi alaihi salatu wasalam abi lahab nan girgin to saboda haka sai kawai ya ce kafi kowa girman haƙƙi a kai anan ne malamai suka ce wato lallai uwan mahaifi ko kani yana da girman haƙƙi a kansa to sai ya gaya wa haka wa ahsanuhum indi yadan sannan kafi kowa kyautata mu domin shi bai tashi da mahaifinsa ba mahaifinsa yana wata nawa mahaifinsa ya rasu dan wata nawa eh ko lamma tan malikun bi sallallahu alaihi wasallam ke harami haka ne ko ka samu galabi ka ba da mujira ya bada eh yana dan wata biyu a cikin mahaifiyarsa kaga bai san mahaifinsa ba kwata kwata Allah ya karbi rayuwarsa to da Abu Talib ya tashi shi ne mahaifinsa shi ya rika wato kula da shi to sai yake tuna ba yace wa ahsanuhum indiyadan wala anta azamu alayya haqqan min walidi yace na ran sai da Allah kafin hakkin da yake kanka nawa ya fi na mahaifina ciki ba anan shi ne ce domin ban girma da nawa mahaifin ba kai ne ban girma da shi Ba yana baya nufin da yana raye zai faɗa haka tunda baya raye ne tun da shi ba wannan shi ne uban yace ka fi mahaifina girman haƙƙi a kaina domin ban girma da shi ba shi yasa ka ga yana da yanzu abin da za ka yi wa Allah godiya ko shekara biyu ka taɓa ganin mai ba ko ko ballan da ake ka girma me za ka gabiya shi kuwa babu sai da kai da addu'a kawai wane mutum to sai yace fa qul la ilaha illa Allah yace ka ce la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah wannan kalmar zan zan kafa ke da a gaban Allah a wato da ita na cewa ka faɗi da ya ya am ya kai babba na fa kana Abu Jahl sai Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya su kuma wayannan mugayen irin sai suka ce ya Abu Talib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka bar addinin Abdul Muttalib addinin mahaifinka Abdul Muttalib falan ya zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi annabi kuke bi yana ƙara mai mai tabar cewa ce ni la ilaha illallah wa yu'idani lahu tilka al-maqala su kuma suna ƙara mai mai tawa in annabi ya faɗa zai su ƙara cewa a targabu an da nake abdul abdul muttalib ya faɗa su faɗa hatta kana abu dalib akhira ma kallamahu har sai ƙarshen magana abu dalib abin da ya gaya musu a ƙarshe zai ce zai ce huwa ala millati abdul muttalib kaza ina kan tafarkin Abdul Muttalib wa bayan ya kula la ilaha illallah ya ki faɗa wannan kalma kale yake laula an tu'ayyira ni quraishi ba dai ko quraishawa su aibata ni ba ya kulo na sirka cewa inna ma amalahu ala zalika jaza cewa abin da yasa ya faɗi kalmar tsoro ne wai tsoro la aqrantu biha aynan ita wa annabi wallahi da na faranta ba irin wannan karatu cikin ko tana cikin karatu da ba ta bukatar wani jari ba ba ta da daɗi ba yadda za ka yi kaddara ta riga ba ta ta riga ba ta wannan shi ne to sai yace fa kaza fa kaza almuslimuna yastajiruna limautahum ko nan ne fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yace amma ku saurara wallahi la an takturanna lak wallahi zan tani ma ba zaba malam unha an fitikar ba ana ba ya gaya abu dalika saboda yin yake son sa ba kada musulmi ne takdiru na limautawo to su ba musulmai kowa sai yake nemawa iyayen da kakanni gafara duk duk mutu ba abu shirkai kowa sai tun da annabi yana nemawa abu dalib gafara su ba su ka dora kawai alladina matu wa hum mushrikuna wanda sun mutu suna mushrikai fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستكبروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حسبنا الله ونعم الوكيل bai dace ga annabi ba bai kamata ga annabin Allah ba wallazina amanu da wanda suka yi imani tare da annabi ay yastaghfiru lil mushrikeen zirka nima wa mushrikai gamara walau kanu uli qurba ko da ai uwansu ne na jini min ba'd ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana a gare su annahum ashabul jahim cewa ɗan wuta ne bayan ya bayyana a gare su ɗan wuta ne bai dace ba kwata kwata wa anzalallahu fi abi dalilin sai Allah ya saukar da aya akan Abu Dalib fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya ce da shi ba ka giryar da wanda kake so mun yi wannan aya in za ku tuna walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah yana giryar da wanda ya ga dama wa huwa alamu bil muhtadin lalle Allah madaukakin sarki shi ne mafi sanin waɗanda suka shirya yi shi ne muka gwaba a yanzu za ku iya tuna a wata sura ƙasar ko yauwa daidai gurin don ka ɗauko a mai ta alaika hudahu da ina ka la ta hadi za ka duk abu ke shirya zuba ta hannunka amma ƙarshen sura ne ko arama wa ina ka la ta hadi ila siratin mustaqim ƙarshen sura siratin lahi alladhi to kaga nan kuwa shi ne ai shine nake so masu suka saban nan wai su su fara tafsiri dan Allah su rika warware mana ayoyin nan domin a zahiri sun karo Allah ya ce ba za ka taɓa shiryar da wanda kake so ba Allah shi zai shiryar wanda wanda yake so kuma da annabi ake sannan ga wata ayata da ce kana shiryar da kana shiryarwa zuwa ga hanya ba daidaiciya wannan ba ba ba ba sun karo bane a zahiri sun karo ne shi ake cewa ta'arun amma mutumin naku mai karyata a sabon zai ce tanakuli tufka da wawara ba shi ne tanakuli ta'arun bi kuma shi ne wani abu da ya fi karo a ganinka amma bai fi karo ba shi ne malamai sai su gaya ba bai fi karo karanta mushkilul azar ko mushkil ko muktalaf duk irin wayannan abubuwan duk annasir wal mansub shi ne ba bayanan da ake sai aka ce ba ai hidayar da ake magana akwai akwai hidayatul bayan akwai hidayatul tawfiq ayat da ta kore tana bayani akan hidayatul tawfiq Allah ba zai annabi alaihi salatu wasalam baya tafasa wa mutum wato ba zai iya kirye da shi na cewa yana kafiri ya musulun da rana ɗaya ba shine hidayatul tawfiq hidayatul bayan kuma da aka ce la tahdin ila siratin mustaqim to ana magana akan cewa hidayatul bayan duk ba malamin da suke wannan bayanin already sun gama sun mutu eh karanta kawai za ka an gama duk wani abubuwa musulunci ne yanzu karanta ma za a yi kawai ka bi eh wallahi tallahi amma wani yana nan yana nan shi sun sake shi Allah ya kawai Allah ya sa mu gama lafiya wannan ba zamanin wallahi yana cikin zamanin da sai dai a ta addu'a sai ta roƙo Allah ba cikin zirki ya sa a gama lafiya to shi ne to sai dai a tare da wani bukari bukari ya fitar a wayannan lambobin mujalladi na uku shafi na ɗari da saba'in da uku mujalladi na takwas shafi na ɗari da hamsin da hudu mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu na shafi na ɗari hudu da goma ɗari hudu da sha ɗaya haka musulun da nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da shida imamu ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da talatin da uku haka ya ibnu jarir fi tafsiri mujalladi na sha ɗaya shafi na 28 wasu ya kula huwa kaza muslim ibn jarir shi ya koro wannan din haka imam muslim wa ziyarati thaniya lahu qali nabi na imam muslim ne bi ba'd al-usul kama zakara wal hafiz an al-qurtubi kun san shi za shi a cikin al-muntaqa al-kashinawi a cikin al-muntaqa za ka ga irin wayannan abubuwan yake da yake yi kawai yazo sai dauki kamar irin wannan bayanin da mala albani kawai akan hadisi sai ɗebo duka zai haka ya ka yi a cikin almanaka an fahimta da kyau ko to shi ne yake cewa wa ya shahadu laha riwayatul bukhari wa ghairihi bi ma'ana to mala yace wa waradat al qissa qissa ta gudana ne min hadisi abi hurairah bi tsari bi tsari a takaice inda muslim wa tirmidhi a mujalladi na hudu jabi na 159 wa sanahu wa indahu ma az-ziyadatu thalitha والحاكم فحاكم ما مجلد نبي جابي لن نبي كل ثلاثين دجا أري هدو لكم أري أكد ثلاثين دجا وسعاه ووافقه الذهبي وله الزيادة الأولى قارن فرقونا ثاني وهي عند ابن جرير ايضا من حديث سعيد بن آه من حديث سعيد بن المسيب مرسلا yana cikin kuntan wanda suka karanta mutsalau kuma an yi magana akan marasilu sa'id bin musayyib ko mursal din sa'id bin musayyib ne suka ce ba ana karba saboda shi kaga sirkin waye sirkin abu huraira abu huraira ya baki ya eh ya baki ya ko to sirkin zai ba ne mai to shi ne yake cewa walakin na wufi hukumar mausul ka ji ma magana abu ko hukuncin hadisi ne mausuli wanda ya sadu zuwa ga annabi da yana huwa ladhi rawal kadibatin Allah ka ji bayin Allah wanda ya zauna da Abu Hurairah ba ka duba adalcin da aka yi a kansa ballan da wani yanzu Abu Hurairah yake sassakewa to kaga shi za hikimar shi ne saboda in ya riga ya kasance Abu Hurairah fa ibn Musayyib din mutai kuma لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب بن حزن وهو والده يا رواية رجعيه كما ما يفزه يا رواية رجع سعيد بن المسيب كما ما يفزه ووردت أيضا من حديث جابر كما أنزام لك حديث جابر حريو سوى نعم نعم لك حديث يا رواية رجع مسيب أول كو ابن حزن وهو والده كما ما يفزه أخرجه الحاكم أيضا وتعاه ووافقه الذهب قال إني وفيه زيادة راجعة وهي عند ابن جرير مثلا عن مجاهد وعن عمرو بن جلال إيه وعن علي رضي الله عنه قال وجه wannan wannan ke bibiyar karatun da kyau sun san wannan wani dalilin da yiwa an karɓo daga sai na ala Allah ya kawo masa yadda yake idan ka tsine wa abu da ya kawo a can sai mu ga ya za ka yi anan shi da ilzami ai duk wannan ilzama din su malam su ibn taymiya ya rika ibn hajar sunna shi ne misali ilzami ba shi ne ba wai kai ba ka san sayin na alba a'a tunda da sayin na kamar misali ba ran ba ku misali mutum da ya zo yana zagin kwankwasa kai kuma shi kake su ka fahimta da kyau ko yana gaya mana misali zan ba ku na yan siyasa don ku gane kai kuma mejo din ka shekaru ne sannan shi kuma na zaban ku zane ka zo kana ta faɗa wani aiwatu saboda ya kaza to idan kana so ka mori tunda ya yarda da wannan da yake taba ga ya yarda da shekaru sai ka ɗauko irin wannan laifin irin ɗaya da yake zagi babba za kai sai ka ce ai shekaru ma ya yi irinsa shi ne fa misali ko misali kenan kaga a zamanance to irin haka ne ba wai dan wannan ba a siyasance kenan waɗannan ke siyasa cewa da wanda ka yi zirgi da shi za a kaba ma wanda to ka mu a kidar mu dukkan sabon yin yadda to amma tun da ba ka san duk sabon sai ne to bari amma ilzami ne kamar yadda na baku labari akan ibn al-madini da katon fasto ya zo yace da shi yana dariya yace ala gafar da malam yace matar annabi naku ai baka ji abin da sai bane yace ya haka yace ga har ji har ayoyi aka saukar innal ladina ja'u bil ifki baka san tayi kaza ba shi wannan malamin da yake kwararre ne gogagge da yace da shi ki wallahi ai ba ita kadai bace dubi yace amma ɗaya da haihu ɗaya ba ta haihu ba yace amma duk qur'ani ya wanke dan Allah ka duba adalci wallahi ba shi ya kwace babin nan da ya gaba saboda ya kai da to shi ne ilzami da abin da kai yadda ka ga yanzu shi wannan malamin hadisin bai yadda da na Maryam ba ai ba kai yadda ita ba ka kafirta to amma da yace ai dubi ne yace aka zange su duka da zina yace amma ɗaya ta zo da ɗaɗe ba ɗa wallahi ba shiri ya tattara ya bar gurin shi kenan kawai yace amma kuma duk qur'ani ya wanke su kaga idan wannan tuhuma ce waye kama waye tuhuma ta fi kwari wannan babu da nana Aisha babu da amma ita wannan da cikin galo cikin gari aka anna laki haza qalat huwa min indillah ko ko haka ko ko inni abdullahi kai wannan anna laki haza ta ne wajen Allah ma kana abuki ra a sauyin suka ce wa ma kanat ummuki bakiya baban ki ba ba mutum duk wanda ya kalle ga yanzu yake baban ka dai wani zan mutumin kirki ne to zaki kai Allah kai ya san wani ya kake ta shuka yau saboda haka me yasa ba za ka zama mutumin kirki ba mu dai ka ga mai hukka mun zaki mutumin kirki ne ne kaza ne shi ne kawai a ciki ai kamar jirwayen magana ne kamar abin da Imam Malik ya zo yi in kuna fada da mutum yace na gode Allah da ni ba kirki ba to yana da mutum kirki in ka kai shi kotu to yayi ma kada shi dai yayi kaddan Allah da ya tabbatar da yake in ba haka ba za a yi ma bulala sai ba kada to kaga abin da yake faruwa kenan kaga ibn al-madini da ya faɗi wannan shi kenan na na maryam ta zo da da amma Allah ya banke ta aka na ya jawo ta zo da da ba kuma Allah ya banke ta to shi kenan to shi ne ilzami to kaga shi ma abin da ya faɗa a nan kenan ya makala masa cewa wato an kawo sayyidina ali ya zo da mitu rajulan yantaziru li abawai sayyidina ali ya ji wani mutum yana neman nema wa iyayensa gafara wa huma mushrikan dukkan su mushrikai wa qultu zainati tantaziru li abawai wa huma mushrikan ka rika nema wa iyayenka gafara bayan duk mushrikai ne فقال زيد عليك قد استكبر ابراهيم لابيه وهو مشرك to ka ji annabi ibrahim ma ya nema wa mahaifinsa gafara ba alhali mahaifin mushriki ne kada da yake ba ka karto zalika lil nabi sallallahu alaihi wasallam sai na je ji na je na ga annabi wannan magana fa nazala bi ayati da kama kana lil nabi والذين آمنوا أن يستكبروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استكبار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدته وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه Allah ya ce inna Ibrahim la awwahun halim bi dace ga annabi ba da wanda suka yi imani da Annabi alaihi salatu wasalam da Allah an yi takkiru da mushriki rika nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da yan uwansu ne na jini min ba'di ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana a garin su annabi ashabul jahim sai wa su ma abota wuta jahima ne Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi istighfarin da Annabi Ibrahim ya kasance ne wa mahaifinsa bai kasance ba illa an maw'idatin ba dai sai dan wani alkawari wa'ada ha iyahu da ya masa wa zai iya tuno mana ayar da ya alkawari eh la astakbiranna lak al-shu'ara ne ko ina ne ta astakbiru lak rabbi innahu kana li hadiya maryam kenan cewa zan nema ma zan nema ma zan nema wa zan nema maka gafara a gurin ubangiji innahu kana li hadiya saboda irin yadda shakuwa take tsakanin mahaifi da da to shine to saboda haka kaga yadda nema maka gafara kuwa amma wa'idati shine alƙawarin da wa'adaha iyahu da yawa falamma ta bayyana da hu yayi da ya bayyana a gare shi wa annahu aduwwun lillahi cewa shi makiyin Allah ne da ba ra'a min sai baran baran ne domin Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw aw aw bika to sai sannan kuma sai ce inna ibrahima lalle annabi ibrahima da awwahu ne yawan kai kuka ne halimun kuma mai jimuri ana ka ce mutum ba halim shine wanda yana da ikon rama abu in kai masa yi kira ba shine halim alhalim to Allah mara kun san dama kamar yadda an shafa da an ka kai karanta qawaidul mutlaqa rukamin cewa sunan Allah idan da ma'arifa shi ne ba a dangana wa ɗan adam. Kun fahimta da kyau yawwa akwai ire-iren wayannan sunan da za ku dace ake cewa da kaza. Shi za ku an dangana annabi cewa innahu bi ra'ufur rahim dan an dangana wa Allah madaukakin sarki kuma nan an ce azizu alayhi ma alayhi harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim to shi ne aka ce in dai mai ma'arifa ne to ba a dangana wa ɗan adam in mai ma'arifa ne wai suna da nake so tuno wanda ake sa wa mutane kamar aliyu ai sunan Allah ne ko amma sai ka sa ma'arifa al'aliyu yawwa yawwa kamar aziz kaga shi ma za ka ga su laraba suna sawa to amma kamar aliyu ma da ya fito a fili kaga abdul ali yawanci mu ba wata amma laraba suna sawa abdul ali to ba ba riba ba sunan Allah ba ku sai ce la awwahul ala awwahul halim me yawan kai kuka ne ga Allah kuma halimun mai jimushi أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم دعا ولنا النبوب وأحمد والسياق له وإسناده وحسن وقال الحاكم صحيح الإسناد لو نجا لوكتنا على رمه سيتي وافقه الذهبي إمام الذهبي يا ذاتي لكيانا يتي قلت سينتي وهذا الاستكبار wannan fa istighfarin da kuka ji an faɗa innama huwa ma aqahu Allah ta'ala shine abin da Allah madaukakin sarki ya ni kai mana fi a waƙiri surati Ibrahim a ƙarshen surati Ibrahim wato anhu daga gare shi cewa rabbana jirni wa liwalidayya tun daga inda yake cewa wa junubni wa bani an na'budal asnam tun daga wannan gurin yayi ta bayani yayi ta bayani haka cewa wato akan mahaifinsa ne ita addu'a to har sai da yazo nan gurin ya ubangiji ka gafarta min wali walidayya da iyayena wali mu'minina da mu'minai yawma yaqumu hisab ranar da wato za a tsaye da hisabi shine ranar alkiyama wa qad zakara al-mufassiruna hakika masu tafsiri sun ambaci cewa anna hadha du'a minhu wannan addu'a daga annabi Ibrahim take wato wadda take da gare shi kana ba da wafati abi yana yin da ne bayan mahaifin to bayan shi za ban ma janyo wa'in da ayo ba bayan mahaifin nasa ya bar duniya wa ba da hijirati ila makka kuma bayan ya yi hijira ne zuwa makka kai ya shahadu bi zalika siyaqul ayat ko kai ya shahadu bi zalika siyaqul ayat allati waradat fi akhir al ayat al madhkura dan ya ba da shaida akan haka wato yadda aka koro ayoyin nan wanda suka gudana a ƙarshen surar da cikin suratul suratul ibrahim din al-mazkura wanda aka ambata to wannan zai ba da shaida wanda ya iya mutu zai zo da kai ita suratul ibrahim a ina aka saukar da ke makiya ce ko madaniya suratul ibrahim ko kuma da surat ibrahim makiya ce ko madaniya ai makiya ce yawa surat ibrahim makiya ce an fahimta da kyau ku ai farkon suran ma za ku kalla kun manta daga cikin alamomin wato suwar maki da ake kawowa sannan kuma banda labaran ciki su ma ana ɗaukan abubuwa da yawa in ka ji aya tana ta bayani akan tauhidi gaskiya da a lokacin da yake ta fama da me yake kira mushrikai da kuffaru to ce wa ala zalika bayan baki an ya kula tabyinul mazkur fi ayatil istighfar akan haka ya kamata a ce wato bayanin da aka ambata a ayar istighfar inna ma kana ba'da wafati abi aidan ta tabbata ne bayan mutuwar mahaifinsa har yau wa kana zalika bi ilalillahi ta'ala iyyahu kuma hakan ya tabbata ne da sanarwar da ubangiji madaukakin sarki ya yi masa cewa balan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi wa kada aka rage ibnu abi hatim bi sanadin sahih kama qala suyudi fil fatawa ibnu abi hatim ya fitar a cikin fatawa a wannan mujalladin an ibn abbas qala ma zala ibrahim yastaghfiru li abihi hatta mata shine kawai maganar ba annabi ibrahim bai guje ba yana nema wa mahaifinsa gafara har ya mutu falamma mata kuma yayin da ya mutu ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi ko aduwwun lahi yayin da ya mutu sai ya bayyana ta bayyana a garin cewa ai mahaifin sa makiyin Allah ne daga ranar balan ya sabbi lahu bi qara ni ma makafara amma har bayan mutuwa sai yana taimar sai da aya ta sauka to wani zai zo ya ce ai an yi magana ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina an ce abu dalib an zo an ce mai wa annabi ibrahim sai a ce da kai amsocin da malayan suka bayan gidan suka ce akwai ayoyin da matan ka zana da zuru akwai ayoyin da ba zaure suka sauka ba wata ta sauka a maka kuma ta kuma sauka a madina kamar wata sura da sun yi ya fada a cikin al-iskan ko imamul barbahari ko imamul zamakshari ne a cikin al-burhan fi ulumul qur'an fatiha kamar fatiha ta sauka sau biyu ko wata da ke kaga da aka zo karkashin suratul hijr ko wala kada ta na sab'a min al-masani ka ji karanta da tafsirin da kyau ka ji mai kyau saboda kamar fatiha imamu suyuti yace tana cikin surorin da sau biyu aka saukar da su ta sauka a baka ta sauka a madina dan kawai wani mara kunya ya zo ya ce karka da kai kaza to da za a yi sallah a kaza ya akai kaza قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع إمام النووي يقول في المجموع الصلاة على الفاجر والدعاء له بالمغفرة حرام إيه كرم تجري النووي سواين الدعاء كوين صلى كافري ده يمر الدعاء ده نيما مغفرة حرام دي بنص القرآن والإجماع ده نص القرآن ده إجماعي قلت سيدي ومن ذلك تعلم تعلم خطأ بعض المسلمين تعلم جنا سنة ذاك gane kurakuran wasu daga cikin musulmai a yau ba a yau mina tarahumi na neman gafara wata rasi da cewa Allah ya yarda da wasu alaba abdul kuffar wasu kafirai mandela ya mutu sai Allah ya ji kansa ko da shugaban kasa ne kai ko gwamna haramun ne dai musulmi ne kai kace Allah ya ji kansa kai turan jima ba ana faɗar kalmomin turanci wanda tsaya iya nan shi kenan kawai oh sorry sorry sorry Allah ya haɗa ji da wani wannan shi ke nan eh ba ka da wani dalili wallahi da zaka je ka ce Allah ya ji kansa ya gafarta masa wannan kuskure ne haramun ne Imam Nawawi yake ijma'i ne na malamai wa yasuru wa yasuru zalika min ba'di ashabil jara'id wal mujallat hakan yana yawaita inji albani a lokacin da yake magana yace a cikin wasu daga cikin wani zagin jarida da mujalla kun san jarida daban mujalla daban ko magazine da newspaper sai ce irin nasu na wannan lokacin yace la qad samitu ahada ru'asa al arab al ma'rufin fi tadayyu yace na ji da kunne na sai daga cikin jagororin larabawa wanda aka fi sani da religious mutane yana da addini ya tarhamu ala wato um Stalin Stalin din nan kuma a Shiyu'i shine shugaban ɗan burguzu a Rasha. Shi ya fito da wannan kungiyar ta burguzu. Wai bayan ya mutu sai kawai zawo tsabar kyautatawa karna. Sai fito a jarida ya faɗi cewa Allah ya ji kansa. Stalin ba shi a arnan ba arna kule. Wai Allah ya ji kansa. A Shiyu'i in ka ji an ce a Shiyu'i shine ana ba da shi'a ba ɗan burguzu kenan. Allazi huwa mazhabu min ashaddi wa aladul a'da'i ala din. wanda shi da yan tawagarsa gaba ɗaya su ne mafiya tsananin gaba da faɗa da addini eh dan burguzu ba ka je karanta tarihin su ka gani wa zalika fi kalimatil alqaha ra'isul mushar ilayhi kun ga sai koyi sunan amma a lokacin duk wanda ake magana a kan sun sai sun san waye me wannan magana yana da faɗa a ji ni ma ba zan faɗe shi ba saboda yanzu ya shi hura a cikin amma wanda yake bibiyar littattafai da abubuwan sa ya san da waye to sai yace yace um wadalika fi kalimati alqahar ra'isul mutaru ilayhi bi munasabati wafatil mazkur shine saboda kalmar da wancan da muke nuni akan sa ya faɗa an gane ko bi munasabati wafatil mazkur wato da ta hanyar munasabar mutuwar wancan da muka ambata yace oji a cikin radio yace an yada a radio da albidiya an yada magana a radio wala ajaba min hada yace ba za mu mamakin wannan ba faqad yakfa alayhi mithlu hada al-hukm wa taqila kwadan kwadan irin wannan hukuncin da ya buya a gare shi yana san addini amma matsalar kuma bai sani ba walakin na ajaba min ba'd ad-du'at al-islamiyyin to wannan ne nake zan faɗa cewa da za mu kama suna za ku gane waye yace abun mamaki shine ɗaya daga cikin sakin masu da'awa na musulunci abun mamaki shine an ya ka fi misile zalika kaga mutum ya faɗa irin wannan mutum yana da addini ya faɗa ai su kala bi risalatin lahu rahimallahu banan ko barna'an sho ko banan sho da ya zo a wajen risala da ya rubuta ya ce Allah ya ji gambanin shi wa akbara li ba'd al-thiqati an ahad al-majali yace sai daga cikin amintattu daga cikin manyan malamai ba labarin annahu kana yusalli ala man mata min al-firqa ya kasance yana irin wayannan tawagar wa dalla min al-firqati isma'iliyya al-batiniyya a yan shi'a akwai kun san tashoshi manya biyar ne a shi'a to babbar tasha a shi'a akwai zaidiya akwai ismailiya akwai halibiya ko to wannan ismailiya a shi'a ba za ku ji aqidar su su ne waɗanda su albadiniya ke na ma'atikadihi annahum ghairu muslimin shi wannan malamin ba da yake musu sallah a aqidar sa shi ma yadda cewa ba musulmai bane me yasa li annahum la yarawna salata domin su aqidar shi a ismailiya suna ganin sallah ba wajibi bane wannan hajji hajji ma ba wajibi bane shi za ba ka zuwa wa ya'buduna al-bashar sannan wato mutum suke bautawa kuma a zalika kana salli alaihi lifaqa shi wannan malamin da muke magana akan sa wai saboda wato tsaban munafiki in suka mutu yana musu sallah wa mudahanatul lahum da kuma sassauci wa irin yan ta wa tadiya ne sassauci shine wa dulau yudhilu fa yudhilu eh kaga ai haka suka ce muna ina ma zaka sassauta mu ma mu sassauta shine mudahana fa ila Allah al-muttaka wa huwa al-muta'an to Allah gurin Allah muke kai karar su shine abun wa huwa Allah al-muta'an an gane ku lalle Allah shine abun neman taimako to kun ji tabar gazar ta duk lokacin da kafin ya mutu ba a yi mata tarafumi ko tarafi saboda haka za mu tsaya a nan mun ƙara lokaci cewa wata jibin jama'a fi salatin janaza za mu zo ta ce wata da gama kuma mu ji wajen mutum yin sallah jam idan za a yi sallah gawa saboda ita ba akwai su hali kirki a kan da dace kawo abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya bai mana bawan Allah nan da muke magana jiya mahaifinsa yana a talaikin santa ta zuwa ya kira da cewa ya rasu yau yau ba kuma ta ba karatun mu a biyar so ba a kanin kanin musaddiqi dan uwan musaddiq kuma dan kanin baki so ba ne shi bawan Allah da muke magana a kan sai ma abokin karatu ne kusan ko da shi karatun mu na tafsiri da lulu wal marjan da shi ake wannan karatu cikin kwarai da gaske mutum mai kokarin gaske da san addini ga abin da ya burge ni ɗazun ma da na ji shi kansa mahaifin na da yadda ake faɗan irin yadda yake tallafawa addini sosai da sosai da anguwar nan ɗan NDC masallacin kusa da shi ta aka shi ne mai kiran sallah shi alhaji abba tofa shi ne mai kiran sallah sannan idan matsala ta taso lokacin corona nan ta aka irin tallafawa mutane da suke yana da yawa duk inda ka ga abubuwan su kawai shi addini kuma yana da ɗabi'a idan aka zo nema baya cewa babu ya ɗau wannan ɗabi'ar da annabi ma ƙala la ƙasu laulan shahadatu ma ƙala wato ƙala ta la'uhu na amu ko ai kaga haka aka ce annabi ya rayu bai taɓa cewa la ba la a'a ba dan shahada wato ba dan kalmar shahada wato bai taɓa cewa la ba wallahi irin yaban da haka na gaya wa su musamman iyalin nasu cewa su gode wa Allah wanda ya fi kaunar mu ne karfe shi wannan kyakkyawar ce da ake ta baki ita ta biyu da nan in ba wanda ya samu zuwa an kaje za ka ga duk da zai mutu yace kan ai wa zaman mutunci ya hana kwata kwata yace zai je kawai ƴaƴan abin da ya faɗa na ce to ƴaƴan za iya karɓar ina gurin dawa ga sarkin Kano da zai suka kai zan kaje ai ya ce ba zaman mutunci abin da ya burge ka gaskiya irin yadda irin yadda ake yaba ba abubuwan alkhairi ya ta so ka duba baka ga irin yadda in ka je gidansa kai ka san attajiri amma kowa ya wanda yake wata na addini dan gida ne za ka gani gari guda amma ko da yake zai fito ya tafi kiran sallah abinda zai burge ka kenan idan ana kiran sallah a zara kake da tuniki ne yake yi dan Allah ne ya bi wannan saboda haka ya kamata shi ne abubuwan da muke ta faɗa duk yadda za a kunga mutuwar nan yadda take ta zuwa tana ta zuwa su saboda haka ka yi ƙoƙari a rika tuna ka da ayyukan alkai to muna fata wannan ba Allah Allah ya yabe masa kuma ƴaƴansa alkhairin da aka yi ta faɗa game da na gaya musu ɗazun Allah madaukakin sarki ya sa su gaje su zishi ma muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa ba da tsohon sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya Allah ka jikan su da gafara Allah ka yafe mu ka ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ka jikan su da gafara iyayen mu Allah madaukakin sarki ka gafarta mu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa da tsohon da bada kuka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya masa bukatun su da kai muna roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa masu neman aiki da sana'o'i Allah ya tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insha Allah ta'ala akwai karatu ne da aka saba gobe na hadiya ko insha Allah